بسم الله الرحمن الرحيم نعم
والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيادة malam ya ce warrahanu jingina ja'izun ta halitta ya halitta mutum ya baka jingina ya halitta ka bada jingina amma wala yatimmu illa bil hiyazati jingina baya cika face sai da sai an riga an amshi abu an rike abu mutum ya zo ya ce ka bashi jika 20 ga moto kin shi nan ka rike a matsayin jingina to ya halitta ka ɗauki jika ashirin kin ka bada amma ba ta cika sai ka amshi wannan motan sai ka amshe shi shine alhiyaza
ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة ashahadatu shaidu maganar su ba ta amfani fi hiyazatihi cikin cewa ya amshi wannan abin daga wajen wanda ya baiwa bashi ya amshe shi ya rike shi a wajen shi illa bi muayyanatil bayyina sai da ganin shaida sai an ga shaida shaidu kawai yanzu ba za su zo ba kai tsaye su ce ai ya baka moto ka yarra sai in an ga kilan motan a hannunka kuma yanzu a lokacin sai kai musan cewa ai kai moto ba a gurinka ba kuma kai kuma an san kilan motan shi baya faɗawa gurinka to yanzu tun da aka ga kilan moto a gurinka wannan ɗaya ce daga cikin ƙara'in alamomin da suke nuni akan cewa motan a wajen ka yake kuma sai zama to shaidu suka ce motan a wajen ka yake to tun da an ga bayyana ɗaya to kuma wannan magana su za ta yi amfani a nan
وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه
wa damanun rahani wato ɗaukan asarar abin jingina abin da aka bada jingina idan ya hallaka minal murtahini to wanda ya amshi jinginan nan wanda aka kawa moto ya bada jika 20 to shi wannan wanda ya bada jika 20 ɗin asara ta shi shi ta hawin aka sace moto amma fi ma yughabu alayhi cikin abin da ake iya buya da shi ya kawo maka sabon ɗimkin shi to ba shi da kuɗi ya ce ka ajiye wannan ɗimkin nashi bayan sati guda ka bashi jika biyar bayan sati guda in ya kawo maka jika biyar sai ya amshi ɗimkin shi to yanzu kawai sai aka ɗauke wannan ɗimkin to ɗimkin wannan za ka iya buya da shi ka je ka saida wani ma to ba zai yi ba sai ka biya wala ya يضمن ما لا يغاب عليه amma duk abin da ba zai iya yiwuwa ba shi wannan wanda aka kama ya jinkina a wajen shi aka ajiye to ba zai rama ba abin da ba a iya buya da shi misali moto kawai aka ce an sace kuma mutumin kirki ne ba wai mutum bane wanda yake mai buga-buga kuma aka ga kuka haka ne to wannan ba zai rama shi ba ko kuma irin dabba abin da ba zai yiwu ba cikin ɗan lokaci ya zama to an ɓadda shi to wannan ba zai rama shi ba
وثمرة النخل الرهن الراهن wa tsamaratun nakhalin rahan ɗiyan itatuwa na dabinai dabinan da aka bada shi jingina lirrahani ta wanda ya bayar da jingina lirrahini ta wanda ya bayar da jingina ta mai kayan ce na asali shi yanzu kawai wanda ya ba wanda ya bada jingina shi shi zai ci moriyar kayan shi wanda aka baiwa jingina shi wannan kawai zai rike takarru ne takarru a hannun shi shaidar cewa dai tsakanin shi da wannan mai gonar ko da wannan mai garkal ko da wannan mai dabinan wannan akwai magana yana bin shi bashi shi yasa takarrin shi ya zamanto a gurin shi amma duk wani amfani nashi ne
وكذلك غلة الدور hakanan kuma amfanin gidaje na haya mutum yana da gidaje na haya ya zo ya baka ɗaya jingina ya ce ka bashi jika ɗari in ya kawo maka sai ka rike sai ka bashi gidan shi takarrun gidan shi kawai takarrun ne za ka rike kadai kai amma duk wata ka ce a kawo maka kuɗi a maka balas wannan ba naka bane tun amfanin gidaje ma duka na mai kayan ne Mm.
والولد والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن walwaladu rah- walwaladi rahanun yace ɗa shi ma jingina ne yana zamantowa jingina ma'al'amacin rahani tare da baiwar da aka bayar da j- da ita jingina taliduhu ba'adar rahani kuma da ta haife shi bayan an kai ta gurin jingina ɗin mutum yana da baiwa mai ciki ya kai da ita ya kai ta wajen wani abokin shi baya so ya saida ta to amma shi yana buƙatar kuɗi a yanzu sai ya ce ba da jika hamsin ka ajiye wannan baiwar a wajenka idan na ka maka jika hamsin ɗin sai ka bani ita shi kenan baiwa tana nan bata wuce kwana uku ba sai ta haihu yanzu wannan ɗan nata ma to shi shugaba ba zai ce ba ai shi ɗan wannan za a ba shi je ya saida shi a'a ɗan yana nan a matsayinta tunda tana nan a gurin jingina ɗanta ma yana nan a gurin jingina sai lokacin da aka aka biya domin su duka za su zamanto ba a gurin jingina ba wala yakunu malul abdi rahanan illa bi sharɗin wala yakunu malul abdi rahanan dukiya ta bawa ba ta zamantowa jingina illa bi sharɗin face sai dai in shi wanda yake almurtahin wanda zai amshi jinginar sai dai in shi ya sharɗanta wa arrahin wanda zai ba da jinginar ya ce to ni wa dukiyar wannan ta bawan wannan saboda in dinga kyale-kyale tuna ma da ita in dinga bariki na da ita dole hal ita in ya ce to shi kenan hal ita kamar dukiya shine irin ya ce ko bawan yana da kwai moto ya ce to har motar nashi amma motar nashi ne ma zan dinga hawa ina zuwa makaranta in dawo da sharaɗi zan raka sa mai to in ya yarda to in kuma bai yarda ba shi kenan kawai bawa shi kaɗai aka ba da jingina
wa ma halaka biyadi aminin fa huwa min rahini wa ma halaka biyadi aminin dukkan abin da ya hallaka a hannun wanda yake lamuntacce fa huwa min rahini to asara tana kan wanda ya ba da jingina da ya zo shi nan shi ya ce ga salula ta amshi ka bani jika ishirin salular kuma ta yi jika ɗari ka bani jika ishirin zan kashe wata rigima dan in dai ban je ba na kai wannan kuɗi ba zai iya yiwa gobe in kwana a gidan kasu sai ka ce a'a haba wani tsakani na da kai ya huce wannan to akwai soban ku abokin ku wanda kai ka yarda da shi shi yarda da shi ya to a baiwa wani salula ta shi ya rike ta eh na ka maka jika ishirin zai bani to da aka bada ashe wani barawo ya je su da zai gaza suna barci kawai ya lalime salular to yanzu asara ta shi wanda ya bada salular ce ba shi wanda ya bada ramcin jika 20 ba mai bada jika 20 wannan za a kawo shi jika 20 in shi ba ruwan shi an gane ko
wal ariyatu mu'addatun yadmanu ma yughabu alayhi wal ariyatu ararrika kayan aro irin su fantariya irin su gatari irin su helo yana abin da ya shafi gudo irin su moda irin su tabarma wannan duka dai kayan da za a iya ara shi mu'addatun to duk abin da ka ara za ka mayar da shi ne zuwa ga masu shi ba za ka ce ba mai da kayan aro tsoro ne za ka mai da shi ne ya dumanu ma yuhabu alaihi wanda ya ari kayan mutane ya je shi ya ɓadda musu to duk abin da za a iya ɓuya da shi abin da za a iya ɓoye shi ba zai yi magana ba to ta ya rama shi inda ya ɓata helo ya bata na mutum to in aka zo ma in ya ce karama mashi ba za ka ce ba wani ba shi da adalci saboda helo za a iya ɓoye shi amma abin da ya zamanto wala ya tsumanu ma la yughabu alaihi amma duk abin da ba za a iya ɓoya da shi ba to mutum ba zai rama shi ba wanda ya ara na abdin na bawa auda bacin ko kuma dabba mutum ya ari ya ari moto da ya je shi da magaram kawai sai aka ɗauke wannan mota to wannan ba zai rama shi ba inda ya aro ne saboda ka yarda da shi ne ka ɗauka ka ba shi aro an gane ku illa an ya ta'adda in ka ji an ce abin da ba a iya ɓuya da shi kuma an ce shari'a ta ce a rama shi sai da in ya huce gona da iri ya yi ta'addanci da ya je shi inda ya ajiye moto da ma an sani sarai idan aka ajiye ana kashi tara cikin goma moto baya tsira kashi takwas cikin goma aka aje shi a nan moto bai tsira sai je aje shi kenan ya maka sakaki da kayan ka dan ya san ba nashi bane to wannan sai ya rama maka amma in ya zama to abin da koda a hannunka ne kai ma bai huce karhin in ka aje zaka iya ajiya a wannan gurin gurin ajiyar ka ne kuma ya ka dauke shi wannan ba za ba zai rama ba
wani mudau kala رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد to wal muda'u wanda aka bashi ajiyar abu aka bashi kuɗi aka ce je ya aji in qala radartul wadi'ata indaka idan yace ah ai kuɗin ka na bido muka mana wata rana da dare muna zaune daga ni he kai na shiga gida na ɗauko muka na cewa na ka rike kuɗin ka saboda ni ma yanzu ina cikin wani yanayi kada in taɓa wannan kuɗin ka amsa siddiqa za a gaskata shi a ce to haka ne eh saboda dama shi almudawu aminu wanda za ka ɗauki kuɗinka ka ba shi ajiya saboda ka yarda da shi ne to yanzu idan ya ce ya maido maka to sai dai ka tsaya ka yi tunani kawai ka tsaya ka tsantsanta tunani kawai ya maido maka tunda dan ka yarda da shi ne kuma da ya ce ya maido maka zai iya yiwuwa kai ne kamanci shi ne ce illa an ya kuna qabadaha bi ishhadin sai dai in ya kasance lokacin da za ku kulla ajiyayyeniyar ba da kai sai shi bane akwai mutane guda biyu a bakkanku a gabansu ka damƙa mashi kuɗinka ka ce gaji ka ɗari ta ka ajiye mini to kuma yanzu kawai bayan wata ɗaya sai ka ce ba nuna nan jika ɗari ce a na mai don muka kanka mana wata rana muna zama da inda kai ya ware maka wani zance ne na na banza to yanzu nan sai a ce a ina shaidu tun da lokacin da zaka amsa da wani da wani sananan to yana da kyau lokacin da zaka maida mishi kayan shi a ce hallo suna nan ɗin ka kirayo su ka ce to kuɗin da wane ya damƙa min a hannunku a gabanku gashi ya ce a bashi kayan shi kuma gashi na alisa ba shi kenan a huce gura wa in qala zahabat fa huwa musaddaqun bi kulli halin wa in qala zahabat idan kuma shi mutumin da ka bashi ajiya da ka tabbaya sai ka ce ina wannan kuɗin da na baka ajiya ce wallahi sace akai shine zahabat ma'ana halakat eh ba wai ya ce ba ana kashi ya ce ta hallaka ma'ana an sace to fa huwa musaddaqun to shi za a gaskata shi ne bi kulli halin da kowane hali ma'ana anan ba za a lura ba da cewa wannan abin ana iya buya da shi ko ba a iya buya da shi saboda almudawu shi aminu eh ko da doki ne ka bashi ko maraki ya kai jika ɗari shida ka ce a je mu a gidanka saboda kala mutane su sabon ido radda za a je a ɗauke shi a saida shi kala ga da cikin dare an zo gidana an ɗauki mara a samun ido amma yanzu in na ce yana gidanka ba an samu lokacin da zan saida yaran laraba da dare da ya zo ce mishi su wani za su zo cikin dare za su ɗauki maraƙe ce wallahi mutuwa yi ga makalabi ba na rasa yadda zan tunkare ka lalle ku da akwai ta
mutoce ne sauki tun da an gagawa shi
gobe ce wala ɓarai suka ɗauke na rasa yadda zan tunkare ka ne tunkare ka ne da maganar to za a gaskata shi bi kulle halin a kowane hali wal'ariyatu la yusaddaqu fi halakiha fi ma yughabu alayhi amma aro aro idan mutum ya ari kayanka ba za a gaskata ba cikin halakar cewa wannan abun ya ce abin ya bata ko ya ce abin an sace shi fi ma yughabu alayhi cikin abin da za a iya boya da shi duk abin da za a iya boye shi to in aka ce ya bata ko an sace shi kai tsaye ba za a gaskata ba sai dai in alamomi sun nuna haka ɗin da ka zo ka washe gari kawai da sai ka ji an ce ai a gidan wani an yi sata a ciki har an ɗauke mishi har telan shi an yi kaza an yi kaza kuma da ya zo ya ce ai hal wannan gatarin da ka ara mishi hashi to wannan akwai alamomin da suke nuna cewa eh lalle an mishi sata to wannan amma kawai in ya ce kawai shi kadai ne aka ɗauki wannan ba za a gaskata ba kai tsaye sai an samu alamomi
ومن تعدى على وديعة فمنها ومن تعدى على وديعة dukkan wanda ya ketare iyaka ya ta'addanci akan ajiyar da aka bashi to damina ha sai ya rama ta an bashi ajiyar jika jika 40 sai ya ta'addanci wajen wajen kudin ya kawo mishi jika 40 ya ce ajiye mini kawai da ya tashi sai ya ba wani ya ce je kai kasuwanci da ita ko baka kawo yanzu kaga ya ta'addanci da ita ɗaya kenan ko kuma da aka kawo mishi jika arba'in a jiya kawai sai ya shiga uzurin shi da ita ce mu masu harkar lolin wannan gobe ma da zai iya yiwa in ciri ba jika arba'in kin kai zai in kawo in ajiye ta ba tare da ya sani ba to sai ya zama to kuma ta samu an sace ta to domin ha sai ya rama ta dole saboda a nan malamai suka ce zai iya yi ba shi wani wanda ya baka kudin shi kudin shi tsarkakakke ne sai ya zama to Allah zai kiyaye mishi shi in ya aje in ka aje mishi to kai kuma kudin ka ya ci halaka ne ya ci haram ka ka sa mishi halaka to da aka zo ya ci halaka ya ci haram ya aka sace ta to ba za ka ce mishi ba a sace maka kudin ka ta za ka yi na aru kudin ka ya aka sace na wajen wanda na maido ɗaya to sai ka rama mishi to in kanat da nanira faraddaha fi sarratiha mm ثم هلكت فقد اختلف في ضمينها في في ضمينه fi tadminihi في ضمينه to fa in wa in kanat da nanira idan ta zamanto kuɗi ce ya zamanto yan jika ce yan jikoki ne wato kamar yan jika goma goma ne guda goma mutum ya ba ka ajiye mishi kuma sai wani abokinka ko wani dan uwanka ya zo ya nemi ramce a wajenka ya ce daga nan zuwa ladi ka ɗauki jika talatin ka bashi a cikin jika ɗari sauran jika saba'in ko to ranar ladi sai ya kawo maka jika talatin kin wannan ko yan jika goma goma uku ko yan jika biyar biyar shidda ita dai jika talatin ya maido maka Hmm.
shikenan ka ɗauka farar da hafi surratiha ya maida ta a cikin jikarta cikin bakular da ya kawo maka ka maida jika talatin kin wannan ka haɗa su da jika saba'in a kulle Hmm.
sun mahalakat kawai bayan ka ajiye ashe ashe ka ta koren ya gama ajiyar taka kawai sai aka ɗauke ta washe gari da tsaya da ka tashi ka ce la ilaha illallah in kana in kai dai kira ma sai ka sallame kai dai kira kai sallame a gaji biya karyo maka ka ce wallahi kudin wannan naje an doke shi duka to fa qad ikhtulifa fi tadminihim alamai sun dada juna sani a cikin shin zai rama ko ba zai rama ba wadan suka ce in dai har ya maida ta da ya maida tan kuma irin ajiyar da ya mata haka ne ya mata kuma inda ya ajiye tan ba guri ba ne wanda ko duke shi a nan zai aji bai yi sakaki ba wajen ajiye tan suka ce ba zai rama ba kawai asara ce Allah ya dora wa wancan waɗansu ku suka ce a zai iya yiwa wannan jika talatin kin fiha ma fiha zai iya yiwa akwai wata matsala a cikin ta shi yasa ta, ta janyo aka sace har saba'in kin tau ya ومن, rama kenan ومن اتجر بوديع فذلك مكروه wa man ittajara bi wadi'atin dukkan wanda ya kasuwanci da dukiyar da aka bashi ta ajiya Mm.
to fa zalika makruhun abin da yayi ya za- ya aikata makruhi amma wa ribhu lahu له إن كانت عينا riba tashi ci in ta zamanto wannan kuɗin da aka bashi ajiya ya zamanto kuɗi ne abin da aka bashi ajiyar kuɗi ne ba kadara ba ce amma eh a yanzu an baka jika ɗari ka aji Mm.
kawai sai ka ga wani ya kawo ya kawo abin da yau in aka siye shi gobe aka kai shi irin gabas kin wannan kawai za a ɗan ciri ba a kan shi kawai sai ka siye kai ka siye na jika hamsin washe gari ka ka aika gabas akwai abokin ga a can kace da Allah ga kayana nan na aika shi aka je aka sai da shi jika saba'in a can yanzu jika ashirin ta hayo to yanzu wannan riba ta kaci Mm.
yanda tunda da da kuɗi ne kai tau
وإن باء الوديعة وهي عرض فربها farabbuha فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي to in ba alwadi'ata idan kuma ajiya ce aka kawo mishi wani ya sai guje shi ta kaka kawai saboda kai san san san ka dauki kayan mutum ya sai guje shi bahu goma ya kama ka ajiya ya ce he da rani zai zai dauka kawai kai kuma bayan ya ba ya ba da baya kawai ka kira mai fi kuma ka cika ranka babba ka ce daga baya na siya na mai da mishi tau da ya sai da wannan kadaral wahiya ardun kuma alhali ita abin da aka kawo mishi ajiyar kadara ce ba wai kuɗi ba ne to yanzu farabbuha mukhayyarun me ita za a bashi zaɓi me kadaral wannan kenan za a bashi zaɓi fi tsamani in ma ya amshi kuɗin kadarar shi abu da ƙimaci ko ya amshi ƙimar kadarar tashi ma'ana da ya zo shi guji ya ce ya kawo mishi bahu goma sai sai da bahu uku a ciki yanzu da ya sai da bahu uku sauran bahu na sauran bahu bakwai to imma idan ya zo shi ya amshi kuɗin wannan bahu uku da ya sai da mishi Mm.
yau mai ta'addi ranar da ya mai ta'addanci ya wuce gona da irin in tun a lokacin tana tana arha ne ya mishi haka to zai biya shi ne kamar lokacin da tana arha irin yadda babu amma lokacin da yanda ya ce da.
yawwara Mm.
lokacin da ya saida ta kawai haka zai Mm.
an gane ku Mm.
amma in ya zamanto ya ce shi ba haka ba ya dai aka mishi bahu ukun shi Ukun kawai shi.
shi goma eh.
ce.
shi bahu ukun shi ya sani goma ya bada ko eh goma za to dole zai je shi ya samu mishi bahu ukun nan Mm, shine abin da yake nufi hadal qadar kifaya